الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وزينه بالأقل وشرفه بالإيمان وميزه بالأقل واللسان عن سائر الحيوان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بالخير والإحسان ونهانا عن الفسوق والعصيان ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحجة البالغة وحسن البيان صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين لقد ميد الله تعالى بني آدم عن سائر المخلوقات بنعمة اللسان وبه تفضل عليهم يقول الله جل وعلا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ويقول, النبي ويقول تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أن يبين أما في نفسه بلسانه وبهذا اللسان ينطق الإنسان بكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله خير قول وأفضل يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وباللسان يتعارف الناس على بعضهم البعض وعن طريق اللسان يتعلم الناس العلوم الشرعية والعلوم الدنوية وعن طريق اللسان يعرف الحق من الباطل والصحيح من الخطأ والصدق من الكذب والأمانة من الخيانة وباللسان يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقال الحق ويعبد الله بتلاوة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وباللسان عباد الله يعرف الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق والمسلم من الكافر والبر من الفاجر والتقي من الشقي وباللسان يبلغ العبد الدرجات العلى عند الله وبه يسقط في درجات في دركات النار إن الإنسان ترجمان القلوب والأفكار وهو آلة البيان وطريق الخطاب له في الخير مجال كبير وله في الشر باع طويل ومن استعمله للحكمة والقول النافع وقضاء الهوائج وقيده بلجام الشرع فقد أقر بالنعمة ووضع الشيء في موضعه وهو, وهو بالنجاة جدير ومن أطلق لسانه وأحمله سلك به الشيطان كل طريق الشر والفساد لذلك فقد دعا الإسلام إلى حفظ اللسان واستعماله في الخير وحذر من الغفلة عن هذا العضو الصغير في جسد الإنسان والذي قد يكون سببا في سعادته أو سببا في شقاوته وأكثر المعاصي عباد الله إنما يولدها فضول الكلام والنظر وهما أوسع مداخل الشيطان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا أيها المؤمنون عند الفتنة عند الفتن وحدوث المصائب والأزمات وظهور المشاكل والاتلافات بين الناس ينبغي للمسلم أن يكون أكثر حرصا على ما ينطق به لسانه ولا يقول إلا خيرا ولا يأمر إلا بمعروف ولا ينهى إلا, ما إلا عن منكر ولا يكون كلامه سببا في تأجيج الفتن والخلافات وتصنيف, وتصنيف الناس والخوض في الآراء بالغيبة والنميمة ولا ينبغي للمسلم أن يكون كلامه سببا في إيغار الصدور وإثارة العداوة بين المسلمين يقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما دخل رجل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فذكر له عن رجل شيئا فقال له عمر إن شئت نذرنا في أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماذ مشاء بنميم وإن شئت أو عفونا عنك فقال الأفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا أيها الإخوة والأخوات في الله وينبغي للمسلم ألا يكون كلامه ومنطقه في مثل هذه الأهوال سببا لطمس الحقائق وتزوير الوقائع ونشر الأكاذيب وتلفيق, وتلفيق التهمة بدون علم أو وجهة حق وهذا والله هو الإفلاس الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم فقد ياتي المرء بآمال صالحة كالجبال وفجأة بذلة لسانه وسوء منطقه فيقصر ذلك كله صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والله عز وجل يقول وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا أيها المسلمون لقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطورة اللسان عند الفتن والأزمات إذا تحول إلى معول حدم وجعل خطرها كخطر السيف الذي تسفك به الدماء وتزهق به الأرواح يقول صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة سماع بقماء عمياء من أشرف لها أي من أطلع عليها وقرب منها استشرفت له أي اطلعت تلك الفتنة عليه وجذبته إليها وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف فلا إله إلا الله كم أحدث هذا اللسان من الفتن وكم سفكت بسببه من الدماء وكم زهر بسببه من الصراعات وكم قطعت من الأرحام وكم سلبت بسببه من حقوق وأموال ولا إله إلا الله ما أجرى كثير من الناس على بعضهم البعض بالقيل والقال والكذب والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والوشاية والتعمد الأذية للآخر الآخرين وسب والقذف وخاصة عند حدوث المشاكل عندما يزين إبليس هذه الأمور ويجعلها فاكهة المجالس ومادة الزمان ووسيلة فأين نحن من قوله عليه الصلاة والسلام للتكسب والربح والشهرة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا لعان ولا الفاحش ولا البذيء وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقوله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة لقد وصف الله عز وجل ذوي الإيمان وأرباب التقى بإعراض عن اللغو ومجانبة الباطل من القول فقال عز شأنه قد أفلح المؤمنون يعلمون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال صلى الله عليه وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين عباد الله في اللسان آفتان عظيمتان إن خلص من أحدهما لم يخلص من الآخر آفة الكلام وآفة السكوت وقد يكون كل منهما أعظم اسما من الآخر من الأخرى في وقتها فالساكت عن الحق شيطان أخرس عاس لله مراء مداء إذا لم يكن مضطرا وخاف على نفسه والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاس لله يجائر الله بالمعصية والسعيد من عمل بالحق وسعى لإرضاء ربه والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن من القول السديد عباد الله أن يستعمل المرء لسانه في تواسيق الحق وجمع القلوب وتألف الأرواح وتسارع النفوس ورأب السدع والدعوة إلى الأخوة بين المسلمين ما أجمل أن يستعمل المرء لسانه في إذالة البغضاء والشهناء من من الصدور والدعوة إلى التراحم فما عند الله خير وأبقى ما أجمل أن يستعمل المرء لسانه في نشر الخير وبذل المعروف والتقريب بين وجهات النظر وإصلاح الفساد ذات البين بين المسلمين وما أجمل أن تلهج ألسنتنا بذكر الله وتعظيمه وقراءة كتابه لعل الله أن يرفع عنا البلاء والمصائب والفتن والمحن أيها المسلمون عند وقوع الأحداث ونزول الفتن وظهور الخلافات يكثر الحرج والمرج وتنتشر الشائعات والقيل والقال وتتشعب الآراء ويكثر الكلام بالحق والباطل خاصة في زماننا هذا ومع وجود وسائل الإعلام ووسائل التواصل والاتصالات والمواصلات والإنترنت فيدلى كل إنسان بدلوه دون علم أو بصيرة أو تثبت ودون مراعاة لمصلحة أو جلب منفعة أهم شيء عباد الله أن يتكلم ويخوض حتى في الدماء والأعراض ويزين له شيطانه ذلك والله عز وجل قد حذر فقال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا فاللسان عباد الله عند الفتن أثر خطير في إزكاء نارها وتمزيق شمل أهلها فإنه يفري في الناس أشد من فري السيف حامات الرجال حتى قال ابن عباس رضي الله عنه إنما الفتنة باللسان وليست الفتنة باليد وقيل رب قول يسيل منه دم وكم سفكت من دماء المسلمين وسارت الأداوة بينهم وقطعت الأرحام وشوحت الحقائق وأوغرت القلوب بالبغضاء والشهناء وسوء الظن بسبب اللسان وسوء استخدامه وقد حذر صلى الله عليه وسلم من الاستكداب السيء للسان ومن الكلام الذي لا ينفع فقال صلى الله عليه وسلم إن خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله وشرار عباد الله المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون البراء الأنت أي الذين يسببون بهذه النميمة التعب والمشقة والمصائب والمحن بين الناس عباد الله إننا بحاجة إلى من يكون كلامه دواء وقوله صدقا وتعبيره رحمة وحبة ونطقه أملا وتفاؤلا وحديثه يجمع القلوب ويصله بين النفوس إننا أحوج ما نقول وخاصة عند كثرة الفتن وشدة المحن واختلاف القلوب إلى الكلمة الطيبة التي تجمع ولا تفرق تبني ولا تهدم تنشر التفاؤل والآمال لا ييأس والقنوط نحتاج إلى الكلمة الصادقة والمخلصة فتقرب وجهات النظر وتعصيب وتعصم الدماء وتحفظ الأموال وتعد الفتنة في مهدها وتحفظ البلاد والعباد وينتشر بسببها الأمن والأمان والسلام بين الناس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون من المسلم قالوا الله ورسوله أعلم قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قالوا فمن المؤمن قال من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم قالوا فمن المهاجر قال من هجر السوء فاجتنبه عباد الله كونوا معاون للبناء في أوطانكم ومجتمعاتكم لا مؤول عدم مؤول بناء بالكلمة الطيبة والقول الحسن والأمل الصالح والأخوة والتعاون والتسامح والتراحم واحفظوا جوارحكم عن الحرام واشجلوا ألسنتكم بطاعة الله وقراءة القرآن وكثرة الذكر والدعاء وتعليم الجاهل وإرشاد الضال والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والإصلاح بين الناس تسقط في دنياكم وآخرتكم وتتنزل الرحمات ربكم وتفرج كرباتكم ويتوحد صفكم ويكف الله بأس عدوكم وتسلب أهوالكم هذا فصلوا على الحبيب المصطفى كما أمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على أبي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والجيبة والنميمة وقلوبنا من النفاق والغل والغش والحسد والكبر والعجب وآمالنا من الرياء والسمعة وبطوننا من الحرام والشبهة وأعيننا من الكيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم هدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتدفع بها الفتن والمهن عنا يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصر المسلمين يا أرحم الراحمين وهم حوزة الدين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل كلمتنا كلمتك هي الأولية إلى يوم الدين اللهم آمنا في وطننا واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونفذ كروبنا وآف بمتلانا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم موتانا وشهداءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الأمن والسلامة على ولاية بومبي خاصة وعلى نيجيريا عامة يا رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kutubar mu tana magana akan hatsarin harshe a lokacin fitina kamar al'umma babu abin da take jira sai a samu kiris na fitina sai kuma kowa ya ta magana duk inda fitina ta taso mutane suke ta yawan magana a kanta to fura ta kawai suke tana gaba ko tsakaninka da matarka inda wani ya shigo wani ma ya sake shigowa to fitina ta yi gaba kenan ba maganar ta dawo baya ake ba kuma ma mafi takaici da bakin ciki shi ne musulmi da Allah ya umarce shi faɗi alheri baya faɗin alheri mafi yarin mu daga mai tsinuwa sai mai la'ana sai mai ashab sai mai faɗa don mummuna na maganganu duk jafa'inmu a kanmu yake karewa daga wata ƙyar fitina ta taso to shikenan za a kamba mata da magana musamman a irin wannan zamani wancan ya shiga ya rubutu wancan ya shiga ya ɗau hoton kansa wancan ya shiga ya bidiyo kansa wancan ya shiga ya wannan ai ta yaɗawa ɗan uwanku ko ɗan uwanmu da muke zaune a wannan ƙasar ba sa yin abin da kuke yi nan wallahi ba sa yi akan addinin su haka ba sa yi mu ne kowane malami bai wuce zagi ba kowane sarki bai wuce zagi ba kowane gwamna bai wuce zage ba kowane shugaban kasa bai wuce zage ba mu ne za mu hoto mu zagi yan uwanmu mu ci mutuncin yan uwanmu mu la'ance su mu yi komai sannan wai muna son Allah ya so mu da gangan ne wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi ba mu da wannan saboda haka kowa so yake falle shi dan uwansa yanzu akwai dan uwanka kusa da kai a cikin masallacin nan kuna zaune amma inda zaka wani abu na kuskure ba zai gaya maka ba kuma in ya fita waje zai fada mai kenan dan uwanka ne fa ga ka fadar ka ga ka fadar sa sallah kuma kuka zo kuma Allah kuke son ya muku gafara yayi kuskure amma madadin ka gaya masa kai masa nasiha ka faɗi magana mai kyau sai ka ki faɗa masa kuma in ka fita sai ka gaya ma wani shine mai kenan wannan shine addini wallahi idan ba za mu gyara mu'amalar mu ba to wannan sallolin ba ba za su yi amfani ba da manzo Allah cewa addinul mu'amala wannan addinin mu'amala ce ka mu'amalanci mutane da kyakkyawan lamari amma yau mun zamanto ba haka yanzu ka dubi wannan kadiya kamar za ta tada garin Kano kamar Kano za ta tashi kuma duk magana ce wannan wannan ya fito ya barazana za a yi kaza wannan ya fito ya barazana za a yi kaza har ma in an yi garaje ba addu'a ba a kai hankali nesa ba wannan fa sai ya jawo a zubar da jini matsala ce kuma ga ta nan saboda ba mu da ba mu da abin nan kawai kowa abin da ya ga dama to hatsarin harshe a lokacin fitina ya fi komai hatsari kuma bai cika magana ba shi harshe sai in fitina ta sau yanzu da a zaune lafiya ake to ba mai yaba ba mai yaba magarin kano ba wanda zai fito ya ce kai ana zaman lafiya Allah ya kara ba za a yi wannan ba amma in dai an zamu wata yar magana ta fitina to shikenan ita za a yi ta yadawa kuma wannan ya tsuguna a can ya faɗa wannan ya fito a facebook ya faɗa wannan ya fito a tiktok ya faɗa wannan ya fito yanzu wuta ake yi yafawa ko ruwa ake tsarawa wuta ake yi yafawa ake zuba ma wuta fitina saboda kashe sa hudubar tana magana ko wasu mutane ko wasu mutane da Allah ya ce ko ceton su wallahi ba za a karba ba kuma wallahi ba mai musu shaidar ranar tashin alkiyama ka kiyaye harshen ka kiyaye saboda ka hudubar abu uku za ta yi magana akwai alherin harshe za ta fada za ta faɗi sharri kuma na harshe kuma za ta faɗi fata ma harshe kullum harshe ya yi fata na alheri wariya ta tabbata ga Allah wanda ya halitta ɗan adam ya sanar da ɗan adam ɗin bayanai ya adunta ɗan adam da hankali ya girmama ɗan adam da imani ya bambanta shi da dabbobi da hankali da harshe daga sauran halittu duka gaba daya muna shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wanda bai da abokin tarayya ya umurce mu da yin alheri da kyautatawa ya kuma hane mu akan fasikanci da sabo kowa ya daina muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne wanda Allah ya aiko shi da hujjoji waɗanda suke matuƙa da kyakkyawan bayani tsira da aminci su tabbata ga wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa da kuma sallamawa bayan haka ina yi muku wasiya ya ku bayan Allah tare da kaina da jin tsoron Allah ubangiji ya ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoronsa kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa gare shi ya ku ƴan uwana musulmai hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya bambanta dan adam akan sauran halittu duka ta hanyar ni'imar harshe da harshe ne dan adam ya fifita akan wasu halittu ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa ban sanya ma dan adam idanuwa biyu ba sannan na sanya masa harshe da labban fatar baki guda biyu Allah ya sake faɗi a wata ayar yana cewa shine mai rahama wanda ya sanar da alkur'ani kuma ya halitta dan adam ya sanar da dan adam din bayani shi dan adam yana bayani da abin da ke cikin ransa da harshensa da wannan harshen ne dan adam yake furta kalmomin tauhidi sune la ilaha illallah mafificin abin da dan adam zai faɗa mafi falalar abin da ya kamata mafi alherin abin da zaka faɗa shine la ilaha illallah wannan tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa imani yana da yanki yanki guda saba'in mafi ɗaukakarsa shi ne la'ila a illallah da wannan harshe ne ɗan adam yake sanin mutum da mutum wato kake sanin wane da wane ta wannan hanyar harshen ne ɗan adam yake ilmi na shari'a da wannan harshen ne ɗan adam yake samar da ilmi ilmin wato duniyarsa da wannan harshen ta wannan hanyar harshen ne dan adam yake sanin gaskiya daga barna da kuma wannan harshen yake iya sanin ingantaccen abu da kuma kurakurai da wannan yake iya sanin gaskiya daga ƙarya da wannan harshen yake sanin amana da ha'inci da wannan harshen yake wato yake umarni da abu mai kyau yake hana munanan ayyuka da wannan harshen yake faɗan gaskiya da kuma wannan harshen ne yake bauta ta hanyar karanta littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan harshen ne dan adam ya san mai gaskiya kuma ya san makaryaci da wannan harshen ne dan adam ya san munafiki ya san kuma mumini da wannan harshen kake iya gane musulmi da kafiri da wannan harshen kake iya gane mai bin Allah da mai fajirci da wannan harshen kake iya gane mai tsoron Allah da tababbe kowa in ya tashi zaka iya gane shi ta hanyar maganganunsa da wannan harshen ne dan adam yake kaiwa wata daraja madaukakiya a gurin Allah da wannan harshen kuma dan adam yake faduwa ya kai kasan kasa har sai ya fada ya fada ya zabe ya shiga rabin karkashin wuta babu shakka harshe shine mai fassara abin da ke cikin zukatan dan adam da tunanin dan adam wata ala ce ta bayani wanda Allah ya yi wa mutum a cikin bakinsa sannan hanya ce wacce take fito da maganganu tana da alhairai iri daban-daban masu yawan gaske sannan kuma tana da sharri mai tsawon gaske wanda in ta jefa dan adam cikin sharrin da wuya dan adam din ya fito wanda duk ya amfani da harshensa ta wajen hikima da magana mai amfani da biyan bukatunsa sannan ya dabaibaye harshensa da linzami na shari'ar Allah to wannan babu shakka yayi furuci kuma ya tabbatar da ni'imar ubangiji kuma ya sanya abu inda ya dace da wurinsa kuma wannan shine ya fi cancanta da samun tsira a gurin shi Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake harshen sa yadda ya ga dama ya sake shi ya zagi wanda ya ga dama ya bata wanda ya ga dama wannan ya jefa kansa a hanyar shedan kuma ya jefa kansa cikin hanyar sharri da dukkan barna dan haka musulunci ya kiraye shi zuwa ga kiyayewa harshen sa da kuma ya aiki da harshen sa cikin alhairai kuma aka tsoratar da shi da kada ya rafkana wannan harshen ya rinka jansa zuwa wani guri daban yar gaba ce yar karama cikin bakinsa a kunshe wanda kuma za ta iya jawo masa sanadiyar samun arziki a gurin Allah kuma za ta iya jawo masa sanadin sababi har ma da kafirta har ma da shigewa wuta mafi yawan ayyukan sako ya ku bayan Allah suna haifuwa ne daga abin da ɗan adam yake furtawa na maganganunsa ko kuma kallo da idanunsa waɗannan su ne suka fi yalwata a kan hanyar tafarkin shaɗan sake harshe da kuma wato kallon abin da duka ga dama wannan tsira sallallahu alaihi wasallama yana ba da labari yana cewa idan ɗan adam ya waye gari dukkan gabansa gaba ɗaya sukan durkusa ne a gindin harshensa sai su ce masa ka ji tsoron allah ya kai harshe domin mu tattare da kai muke idan ka tsaya kan daidai mu gabbai za mu tsaya kan daidai in ku ka karkace to dukkanmu za mu karkace mu halaka ya ku muminai musamman lokacin faruwar fitintunu a tsakanin al'umma wasu abubuwa da suka faru a tsakanin al'umma da bayyanuwar matsaloli da samun sabani tsakanin al'umma ko na addini ko na siyasa ko na wani abu mai kama da haka babu shakka abinda aka fi so a wajen ka shine ka kame harshenka daga barin faɗan munanan maganganu kada ka faɗi wani abu sai alheri makada kai umurni da wani abu sai abin da shari'a ta ce ai umurni da shi kuma kada ka hana komai sai mummunan abu kuma kada maganar ka ta zamanto sanadiyar hura wuta da ta da wato fitina a cikin al'umma da kuma ƙarin kawo sabani ka ji tsoron Allah kada ka sarrafar da mutane akan maganganunka na ƙarya kuma da kutsawa cikin mutuncin mutane ta hanyar giba da annabimanci baya kamata ga kowane irin musulmi ya kasance maganganunsa su zamanto sababin da za su tada fitina su saka mutane a cikin wahala ko kuma su tayar da fushi a cikin al'umma ko kuma tayar da gaba da kiyayya a tsakanin musulmai dan tsira sallallahu alaihi wa sallama Allah yana gaya masa yana cewa babu alheri cikin mafi yawan mitin din mutane da suke yi sai waɗanda suka yi mitin akan umarni da yin sadaka ko umarni da abin da ya shafi al'amru bil ma'ruf ko kuma hana munanan ayyuka ko kuma kawo sulhu a tsakanin mutane duk waɗanda suka aikata wannan ta hanyar neman yardar shi Allah tabaraka wa ta'ala da sannu zan ba su lada bai girman gaske inji Allah tabaraka wa ta'ala wani mutum ya shigo kan Abdul akan Umar ibn Abdul Aziz Allah ya masa rahama sai ya ambaci laifin wani mutum kadan sai Abdullah sai Umar ibn Abdul Aziz yake ce masa idan mun ga dama za mu duba abin da ka faɗa kuma mu duba al'amarinka idan kai makaryaci ne to za mu ajiye ka akan karshen ayar da ta ce ya ku masu imani idan fasiki ya zo muku da labari to ku bincika idan kuma ka kasance kai mai gaskiya ne to za mu sanya ka a karkashin wannan aya har yanzu dai baka kubuta ba wato kana yawo da annamimanci da zagin mutane idan mun ga dama kuma bi maka afuwa wannan mai laifin yake cewa ya amiral mu'minina afuwa in Allah ya yarda har abada ba zan sake daukan maganar wani in kai ma wani ba ya ku ɗan uwana maza da mata a cikin bin Allah tabaraka wa ta'ala ya kamata ga mutum musulmi kada maganarsa ta kasance ko furucinsa ta kasance cikin misalan irin waɗannan abubuwa da za su kawo shafar da abin da ya shafi gaskiya ko kuma yada ƙarerayi ko kuma gyara abin da yake na barna ne ko kuma yada ƙarerayi a cikin al'umma ko kuma jefa tuhuma akan mutane ba tare da ilimi ba ko kuma wata fiska ta gaskiya ba wannan wallahi babu abin da zai jawo maka sai dai zaka zaman to fallashe a ranar lahira kamar yadda manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yake cewa wasu mutane za a zo da su da ayyuka nagartattu kamar duwatsu girman su ya kai manyan duwatsun duniya amma kuma harshen su yayi gaggawa ya aikata kurakurai na zagin mutane da cin mutane da cin mutuncin mutane da mummunan lafazi saboda haka za su yi asara dukkan waɗannan ayyuka ya inganta daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa kun san wane ne wadda ake mawarwasu a la'ira a washe kayansa duka gaba ɗaya suka ce ya manzan Allah ba mu sani ba amma dai wadda muke da tsammanin fallashishe wanda za a yashe kayansa shine wadda bayi da dirhami bayi da komai bayi da amfani manzan Allah ya ce a shi wanda za a masa warwasu a cikin al'ummata shine wanda ya zo da azumi ranar tashin alkiyama ingantacce ya zo da sallah kyakkyawa ya zo da zakka amma kuma ya zo ya zagi wancan ya yi ma wancan kazafi ya ci dukiyar wancan ya zubar da jinin wancan ya bugi wancan saboda haka sai a ɗiba daga kyawun ayyukansa a basu a ɗiba daga wannan a baba wannan idan kyawun ayyukansa suka ƙare kafin ya biya bashin da yake kansa sai a dobo zunubansu a harba masa sannan kuma sai a harba shi cikin wuta Allah babuwaye da ɗaukaka yana cewa ka gaya ma bayi nasu faɗi magana wacce take mafi kyawu shaidan fa shine shine mai tsaburin ku kuna faɗan wasu maganganun da ba su kenan ba kuma shaidan ya kasance a gare ku makiyi ne a bayyane ya ku musulmai hakika manzon Allah ya tsoratar da mu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi akan hadarin harshe musamman lokacin da fitina ta tashi a tsakanin al'umma idan ba za ka faɗi alheri da kwantar da wutar ba to kar ka faɗi wata magana musamman a lokacin da zaka juyar da maganganunka su zamanto rusa al'umma ko kuma to su zamanto hatsari kamar yadda hatsarin takobi ke zubar da jini a cikin al'umma ko kuma kamar yadda takobi ke hatsarantar da fitar da rayukan mutane manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa da sannu fitina za ta kasance a cikin ku za ta kurumtar da wasu za ta makantar da wasu za ta bebantar da wasu mutane za su zaman wato makantattu idan fitina ta tashi kowa sai ya makance ko da gaskiya ko ba gaskiya sai kayi magana zala ce duk wanda ya yi ittila'i akan wannan ya taya wannan al'amarin to babu shakka fitina za ta cinye shi kuma za ta jawo masa musifar da baya tsammani sake harshe akan fitina ba tare da adalci ba kamar kamar sake takobi ne akan jinin wani saboda ka shi yasa a wani hadisin ake cewa idan ka la'anci mumini to kamar ka zubar da jininsa ne za a yi maka tuhuma a ranar tashin alkiyama ta ka kashare ne dan haka ku riƙe harsunan ku akan dukkan wasu abubuwa da yawa fitin tuno sun faru ta wannan harshe din da yawa an zubar da jini sababin wannan harshen da yawa abubuwa na girbe mutane da kashe su ya faru saboda wannan harshen da yawa an samu yankewar zumunci a tsakanin mutane harshe da yawa an samu wato haƙoƙi sun tozarta dukiyoyin mutane sun tafi saboda wannan harshen babu shakka ya gudana da yawa a ƙarƙashin mutane ko a cikin mutane ta hanyar sashin wani ya ce shi ma ya ce ta wannan ake samun matsaloli iri daban-daban ƙarya ta yadu annamimanci ya yadu giba ta yadu ba'a ta yadu izgili da addini ya tazo tafiya da annabimanci ya zamanto dukkansu kuma da ganganta cutar da waɗanda ma ba su da laifi a cikin wannan al'amari tare da zagi da kazafi khususan a lokacin da in wata matsala ta faru a tsakani wanda shaidan ke kawata ta ya jefa ta cikin al'amuran mutane sannan sai ya zama da ita kamar ƴaƴan gwaiba da ake sha a majalisu kowa yana da marmarin sai ya jefa bakinsa a ciki babu shakka a irin wannan zamani a irin wannan lokaci fitintunu sun yawa a ina muke daga faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya magana ka aikata abin da za ka samu riba ka aikata abin da zai baka lada ka yi abin da ya kamata manzan Allah ya hane ka yake cewa mumini bai sukan wani ko ya soki kabilarsa ko ya soki yarensa ko ya soki wani abu nasa mumini baya la'ana mumini baya faɗan alfasha mumini baya saki harshensa yadda ya ga dama a wani faɗin manzan Allah yana cewa zagin musulmi fasikanci ne ya ƙasa kuwa kafirci ne wani faɗin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa mutanen da suka zamanto la'anannu su suke yada ƙarerayin da babu su waɗannan ba su sabon ceto na inji annabi kuma ba su zamanto sun samu shaida ta ba ranar tashin alkiyama ya siffanta Allah ya siffanta wasu mutane da cewa su ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kuma su ne ma jagorori na tsoron Allah a lokacin da suka bijire akan kutse cin mutuncin mutane da kuma ne santa ƙarya ubangiji tabaraka wata'ala ya faɗa yana cewa hakika mu'mini sun rabauta su ne waɗanda a cikin sallar su suke kushuri su ne waɗanda kuma akan yasassun maganganu na ƙarya da ake ta yaɗawa suke kawar da kai Allah ya sake faɗi yana cewa idan suka ji maganar ƙarya suna bijirewa suna barin wannan gurin suna cewa aikin mu namu ne kuma aikin hukuma masu kutse naku ne amincin Allah ya tabbata akan mu ba mu buƙatar jahilai ya ko bayan Allah a cikin harshe akwai aibubbuka guda biyu idan ka kubuta daga ɗaya to da wuya ka kubuta daga ɗaya wato laifin magana da kuma laifin shiru ko kai magana ko kai shiru idan kai wasa dukkan su ba wanda zaka tsira a ciki illa Allah idan ka bi shi ne kawai zaka samu kubuta yana kasancewa kullun kowane ɗaya ya fi ɗaya girman zunubi a lokacin da ake aikata shi mutumin da ya shiru akan gaskiya shedani ne kurma baya iya magana ya saba ma Allah kuma babu shakka yana da bukatuwar jin tsoro ma kansa mai magana kuma akan barna shi kuma ya zama to shedani ne mai yin furuci mai saba ma Allah tabaraka wata'ala yana bayyana sabansa ga wajen Allah tabaraka wata'ala tsarkakeke mai arziki kuma wanda ya tsira shine wanda ya aiki da gaskiya kuma ya aiki domin samar da yardar ubangiji tabaraka wata'ala Allah yana faɗa cikin alkur'ani yana cewa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi magana wacce take tabbatacciya Allah ya ce zan kyautata aikin ku kuma zan gafarta zunuban ku wanda duk yayi Allah da'a yayi manzon Allah da'a to babu shakka wannan ya rabauta rabo wanda yake mai girma yana daga cikin faɗin tabbatacciyar magana mutum yayi amfani da harshensa wajen yin wasiya da gaskiya wajen yin wasiya da hakuri wajen kuma ya kalmomin hada tsakanin mutane ba raba su ba ta yadda za a iya tara zukatan mutane da rayukansu wajen bin Allah sannan kuma ya kawo musu kyautattuwar abin da zai kyautata rayukansu sannan kuma ya kawar musu da duk wata tsatsa da take kama zukatansu sannan ya kira zuwa ga ƴan uwantaka a tsakanin musulmai babu abin da yafi wannan kyau kamar dan adam ya amfani da harshensa wajen gusar da gaba a tsakanin mutane da kiyayya ya kuma kawo musu wato soyayya da kawar da gaba a tsakanin mutane ya zama to yayi kira zuwa ga tausaya ma al'umma wannan shine abin da ke gurin Allah abin da ke gun Allah kuma shine yafi alheri kuma shine yafi wanzuwa babu abin da yafi kyawu kamar dan adam ya amfani da harshen sa wajen yada alheri da kuma yada abin da ya zama to al'amru bil ma'ruf da kuma kusanta mutane zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ta kowace fiskar da ta dace tare da kawo gyara da abin da ya baci a tsakanin mutane babu abin da ya fi kyawu kamar harshen ke zamanto yana furtawa yana danye wajen ambatan Allah tare da girmama Allah tabaraka wa ta'ala da kuma karanta littafin Allah tabaraka wa ta'ala ta wannan ne kadai idan ka dage Allah zai dauke maka dukkan wani bala'i kuma zai dauke maka dukkan wata musifa kuma zai kawar da kai daga dukkan wata fitina da wata jarrabawa ya ku musulmai yayin da wani abu zai faru ka afka ciki baka san kan magana ba wato kuma ka saukarwa da mutane fitina ka bayyanar da sabani a tsakanin al'umma watakila ma ya jawo kashe-kashe da zubar da jinanin mutane sannan kuma ka wada ƙarya ka rubuta ka yada ta a cikin al'umma ka faɗi abin da bai dace ba wato baka faɗi gaskiya ba kawai dai kai ma ka ji ne sannan ka yada wasu ra'ayoyi munana a cikin al'umma ka yawaita maganganu ba akan gaskiya ba sai dai ka yawaita maganganu akan barna musamman a irin wannan zamani namu a lokacin da yake an samu kafofin yada labarai ko kafofi na yada abubuwa da hanyoyi waɗanda suke na sadarwa da sadarwa da kafafen intanet kowa sai ya jefa gogarsa ya dauko abin da ya ga dama sai ya yada a duniya ba tare da ilimi ba ba tare da basira ba ba tare da tabbatarwa ba ba tare kuma da lura da menene zai je ya jawo ma al'umma ba ba tare da jawo mutane amfani ba sai dai zage zage sai dai bace bace mafificin abin da ya kamata shine dan adam kada ya magana ko ya kutsa a cikin abin da zai zubar da jinin mutane ko zai zubar da mutuncin mutane duk wanda ya wannan shedan ne yake kawata masa wannan labari Allah tabaraka wa ta'ala ya tsoratar da mu akan cewa annabi ka gaya musu cewa ka gaya ma bayi nasu faɗi abin da yake magana mafi dacewa mafi kyau shaidan ya kasance yana tsaburin ku yana tsokanar ku ku fito da maganganun da ba su kenan ba kuma shaidan ya kasance akan ka makiyi ne kuma abokin gaba babu shakka harshe wata fitina ce kuma harshe wani hatsari ne a lokacin da wata fitina ta taso za ga mutane suna gaggawa wajen hura wutar fitina wajen yada labarbarin ƙarya wajen raba kan al'umma wajen kawo fitintunu wajen hada gaba wani ma kago ƙaryar yake ya dora ta sannan wasu kuma su yi ta comment akai dan Abbas ya ci har ya zamanto cewa yadda zaka ga hatta mutanen da kake musu tsammanin kirki za ga sun kutsa cikin wannan suna yada irin labarbaru na ƙarya dan Abbas Allah ya dade shi yana cewa fitina ba a harshe kadai take ba wato fitina ita ce harshe ba kuma fitina a hannu take ba yace da yawa maganganun mutane suna sa a zubar da jini maganganun mutane da yawa suna sa a zubar da jini hannu bai aikata ba amma harshe ya sa an zubar da jini da yawa an zubar da jinin musulmai saboda magana da yawa gaba da ƙiyayya ta faru a tsakanin mutane saboda labarbarun ƙarya da yawa an yanke zumunci saboda wasu mutane sun yada labarbarun ƙarya da yawa haƙoƙi sun tozarta saboda ƙaryar masu ƙarya da yawa an dulmiyar da zukatan wasu mutane cikin gaba da ƙiyayya da mummunan zato akan wasu mutane sababin harshe kuma da mummunan yadda ake amfani da shi ta hanyar rubuce-rubucen da ba su dace ba Allah tabaraka wa ta'ala ya tsoratar da mu manzan Allah ya tsoratar da mu ta hanyar Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar yin amfani da munanan labarbaru da maganganun da za su zamanto ba su da amfani manzan tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa zaɓaɓɓun bayin Allah su ne idan ko mafarki suka yi suka ga abu za su ambaci Allah kuma ba za su yada shi ba mafiya sharrin bayi kuma su ne masu yawo da annamimanci cikin al'umma masu raba kan mutane masu raba tsakanin masoya waɗanda suke neman sai sun ratiyawa marasa laifi laifi waɗanda suke sabbaba fitina da annamimanci da gajiya da kawo tsanani a cikin al'umma da fitintunu iri daban-daban ya ku bayan Allah lalle muna da bukata kwarai zuwa ga wadda in yi magana maganarsa za ta zamanto magani wadda kuma in yi magana maganarsa za ta zamanto gaskiya wanda in yi magana maganarsa za ta zamanto rahama wanda in yi magana maganarsa za ta zamanto soyayya a tsakanin al'umma furucinsa ya zamanto shine burinsa da fatarsa zuwa ga al'umma na gari sa'annan kuma zancensa ya zamanto zance ne wanda yake hada tsakanin mutane ba raba kan mutane ba sannan zancensa ya zamanto yana kyautata tsakanin al'umma da gyara zukatan mutane muna da buƙatar ire-iren waɗannan mutane musamman a irin wannan lokaci da fitintunu suka yawa da jarrabawa suka yawa da sabani suka yawa na addini da na siyasa da ma dukkan sauran wasu al'abura muna da buƙatar mutane masu kalma nagartattu waɗanda take haɗa mutane ba ta raba su ba waɗanda take gina al'umma ba rusa su ba waɗanda take yaɗa fata nagari ba yaɗa ɗebe kauna ba waɗanda kuma muke da buƙatar kalmomi na gaskiya waɗanda suke tsarkakewa waɗanda za su kusanta mu daga dukkan wasu fiskoki zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala tare da tsare jininmu tare kuma da tsare saɓani da kiyaye dukiyoyin mutane da kuma kashe wutar fitina a cikin al'umma da yaye mata shimfiɗe da zubar mata shimfiɗa ita fitinar sannan kuma da kiyaye garuruwanmu da bayan Allah tare da yaɗa dukkan alhairai da aminci da zaman lafiya da samun tattalin arziki da yalwata da kuma wadata manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya fara yana cewa kun san waye musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka ce masa Allah da manzansa so suka san waye musulmi manzon Allah sai ya fitar da definition na musulmi yace musulmi shine wanda musulman suka kubuta daga harshen sa ya jama'a wani musulmi ne baya zagin musulmi yanzu idan wannan definition din manzon Allah haka yayi shi to samun musulmi ma a cikin mu zai wahala domin kuwa babu ɗaya daga cikinmu in ba a yi sa'a ba wanda bai zagi wani ba a haƙƙinsa ba manzo Allah ce musulmi kadai shine wadda wato ya kubuta musulman suka kubuta daga harshensa sai suka zaki tambayar sa to waye mumini ya ce mumini shi ne wadda mutane suka aminta da dukiyarsu za su ba shi amana kuma za su dawo same ta kawukansu ba zai cuce su ba yau wannan shi ma yana da wahala suka zaki tambayar manzon Allah suka ce ya manzon Allah wane ne muhajir yace shine wanda ya kaurace ma dukkan mummunan abu ya nisance shi ya ku bayan Allah ku kasance wato masu gina wannan al'umma masu gina kasar ku masu gina al'ummar ku ba masu yada ta ba ba su karya ta ba kada ku zamanto wato abubuwan amfani wajen rusa al'ummar ku ku zamanto masu ginawa da kalmomin tsarkakakku da faɗan maganganu masu kyawu tare da aiki nagartacce da kuma bayyana ‘yan uwantaka da taimakon juna da rangwame da yafiya da abuwa da tausayi ku kiyaye gabanku daga barin haram ku shagaltar da harsunanku da ambatan Allah da karanta alkur'ani da yawan zikirin Allah da yawan addu'a da kuma ilmantar da jahilai waɗanda ba su san addini ba tare da shiryar da waɗanda suke batattu kuma da yin nasiha da yin umarni da abu mai kyau da hana munanan ayyuka ta hanyar hikima da wa'azi wanda yake kyakkyawa tare da kawo gyara a tsakanin al'umma wannan kadai shine zai sa ku rabauta duniyar ku da lahirar ku kuma wannan kadai shine zai sa rahamar Allah ta mamaye ku ta sauka akan ku kuma wannan shine kadai zai sa bakin cikin ku ya tafi kuma wannan shine kadai abin da zai zai mai da ku wato ku zamanto sabu guda daya kuma wannan shine zai zame muku maganin abokan gaban ku kuma wannan shine abin da zai kyautata halayyar ku ku yi wa manzo Allah salati sallallahu alaihi wasallam Allah kai tsira a bisa wannan manzo tare da alayensa da kuma sahabbansa da dukkan waɗanda suka bi shi da kyautatawa Allah muna roƙonka ka tsarkake harsunanmu daga ƙarya Allah muna roƙonka ka tsarkake wato ka tsarkake harsunanmu daga yin giba da annabimanci Allah ka tsarkake zukatanmu ya Allah daga munafurci da gillu da hikidu da hasada da kiyayya da girman kai da jiji da kai da munanan ayyuka na riya ya Allah muna roƙonka ka tsare cikunanmu daga cin haram da wata shubuha duk ya Allah ka tsare idanuwanmu daga ha'inci domin kai ne kasan idanuwa masu ha'inci kuma kai ne kasan abin da kira za su ke koyi da shi Allah ka shirya mu zuwa ga kyawawan ɗabi'u na magana da aiki ba wanda zai shiryar da mu zuwa ga waɗannan abubuwa sai kai Allah ka juyar da munanan ɗabi'unmu ka canza mana da su ya Allah domin babu mai juyar da su sai kai Allah ya Allah muna roƙonka rahamarka ya Allah daga wajenka wanda za ta shiryar da zukatanmu ya Allah wanda kuma za ta haɗa rarrabuwarmu ya Allah wanda kuma za ta tunkuɗe mana dukkan wata fitina da jarrabawa ya Allah ka ji tausayi mu Allah ka buwayar da musulunci da musulmai ka taimaki musulmai ya Allah Allah ka kiyaye wannan addini naka ya Allah ka dirkakar da makiyanka makiyan wannan addini din Allah ka sanya kalmar ka ta zamanto ita ce mafi daukaka har zuwa ranar ta sakamako Allah ka tsare kasar mu ya Allah ka sanya wannan garin ya zamanto amintacce ya Allah ka sanya shi ya zamanto wadatacce da sauran dukkan garuruwan musulmai Allah muna roƙonka ka gafarta zunuban mu ya Allah ka suturta ayyuban wato laifukan mu ya Allah ya Allah ka amintar da mu daga tsoron da muke da ci ya Allah ka zar ka kawar mana da dukkan wani bakin ciki Allah ka ba mu lafiya ka ba waɗanda ka jarabce su da rashin lafiya lafiya Allah ka warkar da marasa lafiyar mu Allah ya Allah ka ji tausayin iyayen mu da suka mutu ya Allah da waɗanda suke raye ya Allah ubangiji ka ji tausayin mamatan mu ya Allah Allah ka ji tausayin mamatan mu ya Allah ka ji tausayin shahidan mu ya Allah da rahamarka ya mafi tausayin masu tausayi muna roƙon ya Allah ka saukar da aminci da zaman lafiya a jihar Gombe a Kebe da kuma Najeriya gaba ɗaya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Umu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyakum.